أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah abinda za mu faɗi Allah sa albarka cikin shi yau muna goma sha biyu aka ne ko? da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine sha biyu da watan mars shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul mumtahana mun tsaya akan aya ta uku yau za mu tashi insha Allah kan aya ta hudu na'am me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء na'am ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Allahu akbar a daren jiya mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shirin da ya fara na sh- da zai- zai- za a ta yi yaki buɗe garin makka mun ga kuma yadda asif khatib ibn abi balta'a ya aika risala mun ga yadda rasulullah ya roki allah ya rihe asirinsu kan yan makka su sani kuma da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura daga hanyar wahayi da aka mishi aka maido wannan wasiƙa ashe shi Khatib badari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah Allah ya leka cikin zukatan ahlul badar ya ce musu ku yi abin da kuka ga dama ni na gafarta mu kuma ya faɗi hujjojin abin da yasa yayi haka ya faɗi hujjar shi annabi ya amshi kabul ya kabo ya ya amshi uzurin shi to da ƙarshe ai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mana yaya za mu mu'amalanci kafurai yaya za mu zamna tare da su Allah ya gaya mana kamar ayar nan ta uku inda ya ce lan yanfa'akum arhamukum wala auladukum ku sani arhamukum danganan ku tare da su dangane danganan ku tare da su kafuran wannan wala auladukum ko diyanku ba sa iya muku amfanin komi ranar kiyama saboda haka kawai abokinka wanda ya tsaya wanda kake so kake ma muwala shine wanda ya tsaya akan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam alakarka da mutum kowane ne kasancewar shi yana bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka dinga san shi kana mishi muwala amma matukar ya kasance kahuri ne kasurgumin dan bid'a ne baya son bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama to mu'amalar kuwa ta zahirance kawai wani haƙƙi da aka ce ka bashi ka bashi haƙƙe shi shi ma ya baka haƙƙe shi haƙƙinka na jiran na makwabtaka da sauransu domin dukkan wannan wanda kuke so kin kuke ko nuna musu soyayya ba ba su iya muku amfanin komi ranar kiyama Allah ya ce yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir yawmal qiyamati idan aka bambance kuma za su rabu tare da ku kwata-kwata ba ku ba su To daga nan sai Allah yake koya mana wai wace hanya ce wadda shi Allah yake so. Yake gaya mana to shi Allah ga hanyar da yake so mu bi. Sai yace qad kanat lakum uswatun hasana. Ku sani kyaukyawan koyi kyaukyawan ɗabi'a ya kasance gare ku fi Ibrahima a cikin Annabi Ibrahim. Kwata-kwata abin da Annabi Ibrahim ya bari shi za ku koya, shi za ku yi aiki da shi. da shi da walladina amanu walladina ma'ahu da wanda suke tare da shi da annabi ibrahim da waɗanda suke tare da shi sun ƙare zayyana mana hanyar da Allah yake so duka abubuwan da annabi ibrahim ya yi idan ƙalu lokacin da suka ce li qaumihim suka gaya ma mutanensu suka ce musu mine inna bura'a minkum kai mu mun kubuta da ku ba mu ba ku ba ku ba mu saboda mi wamin ma ta'buduna min dunillah kuma mu kubuta da abun nan da kuke bauta ma wanda ba Allah ba suka ce kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawa mu mun ba ruwan mu da ku mun kafirce ma abun da kuke bauta ma wanda ba Allah ba kuma kiyayya ta bayyana tsakanin mu da mu da ku eh adawa wal bagda da da fushi saboda ba ku don Allah muna fushi da ku abadan hal abadan abada za a tsaya da kiyayya da gaba da fushi saboda ku kahurai ne saboda ba ku bin Allah ba ku bin abin da annabi Ibrahim ya zo su mutanen annabi Ibrahim suke gaya ma mutanen su ko wanda aka ce mu ɗauki koyi da su suke gaya musu haka nan hatta tu'minu billahi wahada wannan abin zai tsaya tsakaninmu da ku har sai kun yi imani da Allah shi kadai sai kun komo kun yi imani da Allah wahadahu shi kadai To, a rayuwa annabi Ibrahim, da shi da wanda suke tare da shi, su ne Allah ya ce mu ɗauki koyi da su. Annabi Muhammadu da shi da al'ummar shi su ɗauki koyi da rayuwa annabi Ibrahim da mutanen shi. Menene suka yi aka ce mu ɗauki koyi wannan abin da suka faɗi ma mutanensu. Cewa ba mu ba ku sai kun yi imani. Kenan kwata-kwata abin da suka yi shi ne Allah yake so mu koya kuma mu bi wannan hanyar millata abikum ibrahim hanyar baban ku ce annabi ibrahim sai Allah ya ce mi illa qaula ibrahim sai dai fada daya ta annabi ibrahim wanda ba abu ba dukkan tarihin annabi ibrahim ku bi sai dai qaulu guda wanda Allah ya ce ku bi wannan fadai illa qaula ibrahim li abihi la astaghfiranna laka fada annabi ibrahim da ya ce ma baban shi zan dai mama gafara gurin ubangiji zan dinga maka istighfari zan taka nema Allah subhanahu wata'ala ya gafarta maka yace wa ma amliku laka min Allah min shay ko da yake bana mallaka komai daga gurin Allah gare ka amma zan nema ma gafara min shay yace rabbana alayka tawakkalna ya ubangijinmu gare ka muka dogara wa ilayka anabna gare ka muka mai da al'amarinmu wa ilaikal masir makoma gare ka take ya Allah. To, annabi Ibrahim Allah ya ce mu yi koyi da shi, ya ce ma al'umma annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam mu yi koyi da annabi Ibrahim. Magana ɗaya ce ta annabi Ibrahim aka ce kan mu yi koyi da ita. Me yasa? Saboda ya mutu a kahuri, baban nashi, ya mutu a kahuri, shi ko musulmi bai ma kahuri adda. Kenan duk wanda ya tabbatar da baban shi ya mutu a kahuri, to bai ya mushi adda. Shi kanshi annabi Ibrahim, lokacin da yake mishi addu'a sai da Allah ya dakatar da shi Allah ya ce mine mahqana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin a cikin suratul tauba bai yi kamaci ba ga annabi wal ladina amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin da su dinga nema ma mushrikai gafara gurin Allah bai yi kamaci ba walau kanu ulil qurba ko da makusantan makusantansu ne in dai mushriki ne ya mutu yana kahuri to ba kai ba mushi adda wani kasurgumin dan tsubbu ne wanda yake tsubbun shi kwata-kwata ta huda shi daga musulunci zahirar yana bokanci ka san shi kawai kahuri ne in ya mutu baka mushi adda ba kai ba shi Allah ya hana ka mushi adda walau kanu ulul qurba ko da ciki ɗaya kuka fito eh ko da baban ku ɗaya uwan ku ɗaya baban ku guda to ba kai ba shi ba kai ka mishi addu'a min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana cewa su wannan ƴan ƴan wuta ne ƴan wuta ne duk wanda ya mutu yana shirka ɗan wuta ne magana ta ƙare Allah bai mai gafara sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abi illa an mau'idatan wa'adaha iyyah ai istighfarin nan da annabi Ibrahim yake ma baban shi bai tabbata ba kawai ya ce dai zai yi kuma yayi amma Allah bai karba ba wannan shine kuma aka ce mu kan mu yi wanda an tabbata ya mutu kahuri ne ba a ce baka mishi adda to alamma bayyana lahu lokacin da bayani ya zo ma annabi Ibrahim ya gano da kyau annahu aduwwul lillahi ya tabbatar da cewa wannan baban nashi makiyin Allah ne kenan yanzu annabi Ibrahim ya gano ko bancin da iya ta addu'a wancan ya gano makiyin Allah ne tabarra aminu sai ya kubuta da shi ba shi ba shi shi kanshi annabi Ibrahim daga baya ya fasa addu'a ya fasa addu'a tabarra aminu inna ibrahima Allah ya ce lalle shi annabi Ibrahim la'awwahul halim mai mai da al'amuran shi ne ga Allah mai tafsasawa wace addu'a ce annabi Ibrahim yake ma baban shi addu'a yana cewa waghfir li abi ya Allah ka gafarta ma babana shi annabi Ibrahim yana faɗin wannan waghfir li abi innahu kana min ad-dallin ya Allah ka gafarta ma babana babana ya zamanto daga cikin batattu wala tukhzini yawma yub'athun Allah kada ka kumyatar da ni ranar da za a tashi ranar kiyama yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da iya ba su iya maka amfanin komi illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da kubutattar zuciya ka gani wanda ya zo ma Allah da kubutattar zuciya shine wanda babu shirka a cikin ta bi qalbin salim kuma yace rabbi gifirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ka gafarta mini ka gafarta ma mumune gaba daya wal walidayya da uwaye na kaga nan ma ya sa baban shi ko a can ya ce wa gafirli abi ka gafarta ma babana anan ma kuma ya ce wal walidayya ka gafarta ma uwaye na ka gafarta ma mumune yawma yaqumul hisab ranar da za a tashi lissafi to wannan magana a cikin ta gaba daya addu'a ce mai kyau amma akwai ɗaya wadda Allah ya hana mu shine addu'a ga wanda ya mutu yana kaguri ko da babanka ne ko da wanka ne ko da uwarka ce in dai kahura ce ko kahuri ne ya mutu bai musulunta ba yana mushriki ne wanda yake shi ne an tabbatar da kahurcin shi a tabbatar da kahurcin shi ba ba kawai ba ka ɗauki abu ka ce kai kahuri ne ya mutu ba ruwana da shi a'a a tabbatar da kahurcin shi kasurgumin matsahi ne matsahi ne misali ana yanka rago daga ƙeya ana ba aljannu jini ana kaza ana kaza kuma bai tuwo har ya mutu shikenan ba kai ba shi ba ka mushi istighfari ba ka nema mai gafara gurin Allah subhanahu wataala to da Allah ya ce mana ku yi koyi da annabi Ibrahim sai ya ce illa qaula Ibrahim ko mu kan karatu sai dai faɗa Ibrahim ɗaya wanda Allah ya ce kan mu koyi da ita kuma shi ma a lokacin annabi Ibrahim yana yi ne bai sani ba bai san baban nashi ya mutu a kaburce ya mutu a mushrikance Allah ya ce to wannan kada ku yi koyi da wannan magana sai me kuma ربنا لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يا الله kada ka sanya mu fitina ga waɗanda suka kafirce ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا كفروا وغفر لنا ربنا يا ubangijinmu ka gafarta mana zunubanmu innaka antal azizul hakim lalle kai mabuwayi ne mai hikima Allah ka gafarta mana zunubanmu musamman a cikin wannan wata wata na Ramadan Allah ka gafarta mana zunubanmu bi rahmatika ya arhamar rahimin la taj'alna fitnatan kakka sanya mu fitina ai an yu'adhibuna yu'adhibuna na kahurai kakka sa Allah su yi karhin mu su yi tabbacinan mu su yi azabtar da mu su biyo mu daga dama da hagum suna ta kalkashe mu Allah kakka sanya musu wannan kalka ba su damar da za su tozartar da mu kalka ba su damar da za su cuce mu kada ka ba su damar da za su zalunce mu su dinga kalkashe mu suna kwace mu dukiyar mu a zalunci shine wannan rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru Allah kakka sanya mu mu fitinu ka sa kawure su suna suna azabtar da mu sai mu kuma gaba لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر na'am ومن يتول الله ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Allah ya ce laqad kana lakum fihim uswatun hasana hakikan ya kasance gare ku dangane da fihim su wane ne annabi Ibrahim da shi da da- da mutanen da suke tare da shi kenan taukidi ne aka yi aka tabbatar da uswatun hasana kin koyi kyaukyawa ga annabi Ibrahim da mutanen shi aka ce fihim shine farkon ayat kad kana lakum uswatun hasana fi ibrahima walladina ma'ahu fihim kin wannan annabi ibrahim walladina amanu da shi da wanda suka yi imani taukidi ne na gare ku koyi kyaukyawa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga duk wanda yake kaunar ladan gurin Allah wal yawmil akhir yake kauna ya samu ya samu falahi ya samu najahi yawmil akhira ranar lahira wa man yatawalla kusani duk wanda ya bauɗe ya juya ya bada baya fa inna allaha huwal ganiyul hali- hamid lalle shi Allah shi mawadaci ne hamidun ne kuma abun yabo ne kun ga anan gurin Allah yana nuna mu lalle shirka mugun abu ce shirka anan ne alwala wal bara'a yazo in kana so ka san da waye kamata ka cancanta ka kasance akwai wani littafi da aka yi bayani akan shi alwala wal bara'a malamai sun yi littafi da yawa akan alwala wal bara'a alwala'u jibinta al'arami- al'amari da soyayya da ta gaskiya da wa zakama wa zakama wannan shi zakama Allah wa rasulihi wal mu'min da Allah da ma'amanzan shi da mumunai su ne zaka nuna ma soyayya ta ƙarshe da mumunai kana san shi kawai don yana aikin Allah kana san shi don abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi yake bi wal bara'a kuma da kubuta zaka kubuta min al kufr wal kafara wal kuffar min al kufr wal kuffar wal mulhidin wal, wal munafiqin ka kubuta daga kafirci ka kubuta da kaburai da mulhidin wanda sun ɗauki abu da yawa wanda sun canza aƙida ilhad an canza aƙida an zamana kamar daga cikinsu aka war zanu su da yawa ne kamar su murji'a da wasu hawari da kaza da kaza da kaza da masu cewa babu Allah da masu cewa komi Allah da ma- gashi nan dai kala kala haka nan wal munafiqin da munafukai wannan duka sai ka kubuta da gare su mun yi bayani jiya annifaq iri guda biyu da annifaq i'tiqadi da annifaqul fi'li ko annifaqul i'tiqadi shine kwata kwata mutun ya kafurta wanda yake da annifaqul i'tiqadi wannan kafuri ne babu ruwanka da shi dole ka nisance shi amma kuma mutum yake yana yana yana nifaqul fi'li baka iya kafirta shi kamar wanda annabi ya zana mana ayatul munafiqu talata ko idan haddasa kadaba in yayi magana sai ya karyata to baka kawo aya ka ce ai kai magana ka karyata kai munafiki ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ka gani wannan ka kafirta shi wanda shi ko ba kafiri bane bai kafirta ba wannan nifaqul fi'li ne duka mun yi bayanin su jiya a takaice alhamdulillah sai mu gaba عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Asa a gurin Allah tabbata ya kusa, Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya bainakun wa bainan ladina adaitun tsakaninku da wannan wanda kuke kiyayya da su Allah sai juya al'amarin ya sa minhum mawadda wadda akwai gaba tsakaninku da ku da su sai Allah ya sanya mawadda wata soyayya idan suka komo suka koma ga musulunci sai Allah ya juya al'amarin dama baka san shi ne saboda me saboda shi kafure ne to yanzu ya musulunta sai ka dinga san shi an roshe an roshe kiyayya ko wallahu qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komi wallahu gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai kaga diyawa ana zaune da su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kafirci kuma sai suka musulunta daga sun musulunta shikenan ma duk gabar da aka ce ku yi da su to sun musulunta yanzu shikenan babu gaba dole ka dinga san su saboda suna aikin Allah saboda sun bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda su ba 'yan bidi'a ba ne ba su ƙirƙirarwa ta kansu a'a ta bi suke wai ku gane addinin musulunci mu hukumi an gaya mana kawai bi za ka yi a gani na kaza yana da kyau a musulunci ba a karɓa a ganinka a ganinka riƙe ganinka babu romu da a ganinka kawai hujja Allah ya ce annabi ya ce ko kuma sahabbai sun tabbatar da wannan ko kuma ijma'un malumai akan wannan shi ne kawai hujja al'islamu hujja musulunci hujja ne babu zancen a gani na kuma wai don rashin fahimta idan ka ce ma mutum wannan abun bidi'a ne a'a farkon abun da zai gaya maka duka hujjojin nashi na ni'ima ne ni'ima daban bidi'a daban bai san ba wannan bambanci bai san ba bambancin bidi'a bai san ba bambancin ni'ima da ka ce ai wannan abun bid'a ne yace to ai annabi ma bai yi karatu a mikro bid'a ne wannan ni'ima ce annabi bai sa ba irin rigar da kasa bid'a ce a wurin shi wannan ya jahilci menene bid'a bid'a abu ne wanda zaka kago ka sa a cikin addini ka ce addini ne shi ku ba addini bane dan za ka aiko mu wata risala a WhatsApp ake cewa dan Allah mala a bamu raka'a nawa yau ake yi dan shiru ce sallar lisha ko sallar magariba a'a sai daga baya na tuna ashe akwai wani littahi wanda yan bid'a suka kirkiro a cikin ramadan suka ce kullum ga sallar da za a yi wata ran a ce maka raka'a uku wata ran raka'a hudu wata ran raka'a bakwai wata ran takwas wata ran goma gashi nan dai duka a zano kuma hal a hudu ma ayoyin da zaka karanta sai ka je ka yi sai ka yi kwancin ka shikenan an roshe ka ba kai ba ibada raka ishirin kullola bakwai su ne na yau to kai ka wani bidi'a ce wannan littafin kanshi bidi'a ce bidi'a ba ya da tushe a musulunci ka duba duk littattafan da suke karantar da mu addini kai mu komo mazhaban mu malikiya duk littattafan da suke karantar da mu addini ba za ka ji wannan raka'o'in kai ka ɗauka tun daga kawai lahallari ishmawi izziya risala kuma ha askari mudawwana dukkan littattafai gaba daya babu inda zaka ga wannan abun a rubuce to dukkan wannan malaman ba su san shi bane ba su sani bane ko kuma cewa suka yi yanzu kai zaka tuna musu ga littafi saboda haka wannan littafin bid'a ce kuma wai ba kusan iya rosa ma mutane masu himmar yin karatu masu himmar yin sallolin dare iya rosa musu himma kai kana so da dare ka tashi musamman cikin ramadan kai ta salloli kai ta salloli to an ce ma raka hudu yau raka hudu kawai ake yi da kulhuwar lahu kaza ko da na anzal lahu shi kenan kai wannan kawai kai zaman ka ga da sun cuce ka aiwa ashe har falala abin ake bari in ka yi kaza zaka samu ladan annabi kaza ko ladan annabi musa ko wane ne kai wannan sun kirkiro wallahi sun dora ma kansu wallahi to wannan littafin gaba ɗaya ku ne sance shi saboda bid'a ce a cikin Ramadan so ake ka tashi ka tashi bi jiddin wajtihadin kai kokari kai ta ibada annabi yake ce ma Aisha nasibuki inda gadraki gurgudan wahalarki gurgudan ladanki ku tashi kawai ku yi bauta Allah subhanahu wataala babu zancen raka'a kaza raka'a kaza wannan kire ne to wannan kenan kaga kana kiyayya da su saboda ba su bin Allah kana kiyayya da su saboda kasurguman yan bid'a ne to sai suka zubda duk wannan rakice-rakicen suka komo suka bi sunna sak sai kaka sai ka yi mu'amala da su mai kyau sai ka koma da su ka dinga san su so na mamaki saboda abokanka ne na aƙida abokanka ne na aƙida kuma sai Allah ya ce ba mamaki ba yawan karatuttukan da ake yi Allah ya fahimtar da wasu kaga sun gane ashe kawai bisa bisa gadar zare ce suke su gano musulunci su gano sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah in sun musulunta sun sun sun koma bin annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya ta hakikanin to dole ku yi soyayya kuma da kai da su dan Allah shine mai canza zuciya yanda ya kamata wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa ankasakum minha kuna kusa gehen wuta kamar ku hada sai Allah ya tsamo ku shi ke ya gama hankalin ku sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na'am لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم inna Allah yuhibbul muqsitin to Allah subhanahu wata'ala bai hana ku ba mu'amala mai kyau la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bai hana ku mu'amala mai kyau akan waɗanda ba su yaƙe ku ba a cikin sha'anin addinin ba ruwanku da su ba ruwansu da ku kowa ya addinin shi to ba su yaƙe ku ba sannan kuma walam yukhrijukum min diyarikum ku ba yunkurin fitar da ku daga gidajenku ko su taimaka a cuce ku ko da su za a game kai a zambace ku duka musiba wannan ba ruwan su to Allah bai hana ba ku yi mu'amala mai kyau tsakanin Allah bai kabe an tahu an an tabarruhum wa tuqsidu ilaihim da za ku kyautata musu tabarruhum ku kyautata musu wa tuhsinu ilaihim ku ƙara wa tuqsitu ku yi adalci gare su inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci duk a cikin abin da kake yi kai adalci kaga mai adalci ya zo a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yace al muqsituna masu adalci alama nadirin min nurin suna kan wasu mumbari na haske an yaminil arshi daga damal al arshi wajen dama al'arshin ubangiji wajen dama nan ne gurinsu masu adalci saboda haka ka yi adalci a komi Allah yana son masu adalci ka yi adalci a kanka in mine ne faɗi shi gaskiya ka yi adalci da abokanka ka yi adalci kai in mata biyu gare ka ka dinga adalci tsakaninsu duk wanda yake da mace biyu baya adalci annabi sallallahu alaihi wasallam zai yace zai tashi ranar kiyama sharar jikin shi ya ya shanye ya zama shan inna shalal shi ne mene da ake cewa paralize zai paralize daga share guda haka zai zo taron kyama daga an gan shi a wannan wanda yake fifita wannan macen ce akan wannan macen ya fifita ta akan wancan Allah ya ce mana in ba zaka iya adalci ba ka zamna da guda ba gasa ba ce wane ya yi biyu sai na yi wane ya yi uku sai na yi ba shi ba ne adalci ake so abu ɗaya ne wanda Allah ya ce ba za ku iya ba shine so na zuciya shi kuma na zuciya yake eh wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harasu fala tamilu kullal maili sai Allah ya ce fatadharuha kal mu'allaqa ba za ku yi adalci na so ba a cikin zuciyarku a tsakanin matanku dole wadda take kyautata maka a zuciyarka kana santa ka yi waccan wadda take munana maka amma kada ka kuskura ka nuna ka yi adalci tsakaninsu abinda Allah baya so wala zata ce wani ta'adilu bai da nisa wala harasu fala tamilu kullal mai kada ka karkata dukkan karkata kawai kai hal an gano ka kawai ka yi son wance da wance hal an gano ka in kwanan wance ne tuni kana gida ba ruwanka in kwanan wance ne bakka nan ko da kan ma tsarhe biyu zaka shiga gidan na dare in kwanan iyanta wance ka fifita su akan iyan wance to wa yasa ka kai tun da fari wa yasa ka kai arma in ka san baka iya adalci idan duk duk abin da ka nuna ma wannan na rashin adalci zunubin ho yana nan akan ka ba zaka tashi ranar kiyama da paralysis ya kafa kai paralysis ko zaka huto da shalal gurin gurin Allah subhanahu wataala to amma wannan adalci na na na so shine baka iya yi adalci na aikace wannan kada ka kuskura ka raba kada ku kuskura ka nuna wata zaruwa kalmu allaka Allah ya ce kamar waccan kamar ratayayya kamar ba mai miji ba ba ruwanka da ita sai wannan to wannan musiba ce Allah yana son masu adalci sai mi gaba inna Allah yuhibbul muqsitin na'am Allah yana son masu adalci إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم نعم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون تكون أنا Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana kafuran iri biyu ne da munafukan da da duka iri biyu ne akwai wanda suka suke suka yaƙe mu suka cuce mu suka yi yunkuri a walakantar da mu to wannan ba mu ba su sai sun musulunta sai sun komo sun tuba sun koma ga Allah akwai wanda babu ruwansu dama kwata-kwata ba su shiga ba cikin wannan harakai da mu da su babu wannan shi ne wannan yake ba da bayani a kan kisar asma'u ummu asma'u binta abubakar radiyallahu anha wadda ake ce mata zatin takai ita asma'u ya abubakar radiyallahu anha uwarta ta zo ganin ta madina lokacin nan uwarta ta bata musulunta ba ta kawo mata ziyara to uwarta ce amma kahura ce bata musulunta ba ai asma'u sai ta tashi daga gaugawa sai gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah uwata ta zo na tarbe ta na ba ta haƙƙinta duk haƙƙin da ake ba bako amma kahura ce bata musulunta ba annabi ya ce mata sili ummuki ki je ki sadar da zumunci ga uwarki kenan kaga wanda ba su yaƙe ku ba ba ai ba su taba ku ba to wannan zaka sadar da zumunci kai komai da komai kai mu'amala mai kyau tare da su wannan mu'amala taka mai kyau ma ta sa su gane musuluncin ashe mu'amala ce mai kyau su komo su bi Allah subhanahu wata'ala su musulunta an gane da kyau ko yahudin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ya je ya ziyarce shi bai da lahiya makwabcin shi ne dan yahudi ne dan shi bai da lahiya iya rishin lahiya sai annabi ya zo ya ziyarce shi ku duba babba yahudi ne kowa ya san waye da yahudi kuma annabi yake ce ma yaran ka musulunta ka koma ga Allah ka ce la ilaha illallah yaron sai ya kalli annabi sai ya kalli baban shi shi yaron zace shi kenan tana so ta yi abinda rasulullah yake gaya mai sai ya kalli baban shi sai baban nashi ya ce a tsaye abal kasim faɗi abinda abul kasim ya faɗi baban al kasim kasan annabi ana ce mai abul kasim wanda alkunya kowa iya ma kanshi alkunya baban wane baban wane amma banda baban kasim annabi ya hana ka sa kanka kai ne kai ma abul qasim ne ko da kana da da al qasim to kai ba baban qasim bane dai ba ka sama ba kanka abul qasim ko da kana da da al qasim sai ka nemi wani ka sa abul qasim shi kadai ne rasulullahi alkunya shi ce yace ku sa sunana amma kada ku yi alkunya ta alkunya shi tace abul qasim shi kuma sunan shi Muhammadu ana iya sa Muhammadu da yawa anan ma Muhammadu nawa ke da kai da yawa ne ko to wannan kenan sai yaro ya nataka bi shahadatayn yace la ilaha illallah Muhammadur rasulullah kuma subhanallah sai yaro ya rasu annabi ya godiya ga Allah ya ce da Allah ya sa ya tsamo shi daga cikin hallaka kaga me ya kai wannan suna daga cikin yahudu wanda ake tare su wanda busu yaƙa ba ba a yi ba kaza ba a ba su cuce mu ba busu ba miye habbar su da lahiya ma dan shi bai lahiya annabi ya je kai mai ziyara mu'amalar musulmi tana sa ga, ga kafirai tana sa wani kafirin ya gane musulunci da yawa akan gyara abu da mu'amala mai kyau fiye da yadda za a gyara shi da wa'azi ya kasance kuna da mu'amala mai kyau kuna girmama kowa kowa kuna ba shi haƙƙin shi sai ka ga subhanallah wannan abun kaɗai zai ɗauki wani zai ɗauki hankalin shi sai ya musulunta yanzu a duniya a 'yan shekarun nan nawa ake musulunta yawa musulunci ci gaba yake ci gaba yake saboda mu'amala mai kyau ta musulmi lokacin bara ne ko nan da shekara nawa ne aka yi kub mondial a wannan imarat ce ko a qatar kun san wannan abu musulmi mutum nawa yasa suka musulunta miliyoyi dubunnai musulmi suka musulunta su ga abin da ya kawo su kallon balo aka musu mu'amala mai kyau aka dinga raba musu littattafai ashe wasu ba su san ba menene musulunci duk inda kake kujera zaka kalli balo da littattafai a nan gurin in ba komai ka dauko kana karantawa a nan da yawa suka fahimci musulunci mutane dubunnai a duniya sun shiga musulunci dalilin mai mu'amala mai kyau a kub mondial a qatar yanzu kuma kub mondial ɗin a saudiya za a yi shi a riyadh Allah ba su iko su ma su musuluntar da mutane da yawa Allah kama mana kenan kafiran da basu zambace mu ba basu samu ba cikin mugun abu to dole musu mu'amala mai kyau an nuhsinu ilaihim mu kyautata musu mu zamanto masu adalci saboda Allah yana son masu adalci inna ma yanhaakumullah anil ladina qatalukum amma wanda Allah ya hana ku musu mu'amala mai kyau sune fiddini wanda suka suka yaƙe ku a cikin addini wa ukhrijukum min diyarikum suka yi yunkurin fitar da ku daga addinin ku ko suka fitar da ku ma wa zaharu alaikum wa zaharu ala ikhrajikum suka bayyana kiyayya akan su kore ku su fitar da ku su walakantar da ku an tawalluhum wannan su ne Allah ya hana ku jibinci al'amuransu ku yi soyayya da su wannan Allah ya hana albara'a kenan wa man yatawallahum ku sani duk wanda ya jibinci al'amuransu wannan fa ulaika humus zalimun to wannan su sun sun zalunci kansu su ne azzalimai amma wanda ba wannan ba kana iya taimaka musu suna iya taimaka maka gari ya gama ku ƙasa guda ta gama ku kuma ba su tsokala addininka wannan Allah ya ce ku kyautata musu kuma ku yi adalci dalilin halinku mai kyau ya kusa su zamanto su masu musulunta an fahimci kadiya ko sai mu ci gaba mi Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن na'am الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار na'am لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن na'am ولا تمسكوا بإصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله ذلكم حكم الله يحكم بينكم na'am والله عليم حكيم Allahu akbar wannan aya tana da tsawo ko hukumce hukumce kenan na shari'a dama mun ce sura madaniya ce sura madaniya kuma hukumce hukumce ne kawai take kawowa wanda yake kaza kaza ne wanda yake kaza kaza ne sai Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kamun mu karanta wannan ayat tukwana kuna tune lokacin da muka yi bayani na sulhul hudaybiya sulhu da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka zo garin makka za su shiga su yi umara annabi ya tura annabi daga madina ya taso da jama'a za su ta yi makka umara da aka zo garin bakin garin makka sai ya tsaya ya tura wasu su je su gaya ma 'yan maka umara suka zo za su yi ba yaƙi ba suka zo sai aka turo su hailu da wasu suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a ba su yarda ba quraish ta ce ba za su shiga ba garin aka zo aka yi bai'a aka yi sulhu a nan gurin sulhun abinda aka rubuta a haka kirikiri in ka duba sai ka ga akwai zalunci a ciki an zalunci musulmi sai annabi kuma ya yarda ya ce e a tahi a haka nan ashe wata hikima ce wadda take ita ce daga baya an yi wannan kenan kawai kuma aka zo aka ci garin maka gaba ɗaya daga cikin sulhun da aka yi ana cewa duk wanda ya kafurta daga cikin musulmi ya gudu ya koma garin makka kal a maido shi a bar shi a can amma daga makka duk wanda ya musulunta in ya zo ya komo madina a cikin sulhun wannan a maida shi makka kun gane kun san ai wannan ba daidai bane annabi ya ce a rubuta aka rubuta kuma aka ce a yi trem a yi sulhu na shekara goma kal a yaki sai dai in an warware alkawali su ka in makka su suka fara warwarewa aka zo aka fitattune su su kafiran a lokacin aka kwashi aka aka ci garin shekara goma annabi ya ce muna bukatar ta da fari ma ta aka yi hada ma wafaka muhammadun rasulullah ya ce a agoge adama wa faka suhail bin amr ma'a muhammadu wannan ma salaha kai ma salaha wannan sulhu da aka yi tsakanin muhammadu da da suhail shi kuma da an ce muhammadu ma'aikin Allah ya ce a'a inda na san kai ma'aikin Allah ne da ban yaƙe ka ba kawai sunanka da sunana yaji shi suhail haka aka yi sulhun wannan to a cikin sulhun wannan ana tsakar sulhun an rubuta sai ga wani ya zo ya musulunta ya zo gurin musulmi mai su kahurai suka ce daga wannan za a fara a maida shi makka ya kuka isa shi yawa ce shi ita ma to wannan kenan a ai shi bai koma bagarin makka bai koma bagarin makka tsayaye kan hanya duk kahurin da ya zo shi ma ya isa mushi shi bai shi ba madina amma ai bai bai wannan ba bai koma bagarin makka to kun fahimci wannan sulhun da aka yi ko to sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza ja'akumul mu'minat idan mu'minai mata suka zo muku muhajiratin sun yi hijira sun kauro daga makka sun gudo madina an fahimta ko famtahinuhun na kakku mai da su kun ga sulhun wannan da aka yi na na, na annabi sunna ce aka buko saboda muna bin annabi to amma Ƙur'ani kuma ya hassase wancan abin da yake am. An yi sulhu am duk an zo a maida, a zo a maida, to sai Ƙur'ani ya zo ya hassase ya ce ban da mata. In mata suka zo, direct daga sun zo sun ƙauro sun ga abin da ya sun musulunta, sun bar kawurai sun komo Madina, to kal a maida su famta hinuhun a jarrabi imaninsu a gwada su tukwana. In har suka zamanto mumune ne to babu zancen a maida su. saboda kun san shari'a yadda take shi kahuri in yana arman mace sai ta musulunta tana musulunta armanta ya roshi tare da shi tana musulunta armanta ya roshi amma kuma in shi ne ya musulunta in shi ya musulunta ita kuma sai a bata zabi a wata alƙaulul awwal ƙauli ta farko mijinki ya musulunta ki musulunta ko ki bar shi in ta ce batta musulunci to arman ya roshi amma in ta ce ta yi musulunci ko a bata lokaci zuwa kaza ana iya barinta har lokacin kamun iddata ta ƙare iddan mata mace mai jini talakata ƙuro jini uku wanda batta jini saboda tsuha ko yarinta aka mata aure ita ce take wata uku in mai ciki ce aihe cikinta su ne idda kowace mace sirfinta da sirfin iddata to ita ana barinta wannan daga baya hal aka zo aka rahasa ma musulmi cewa sun iya arman baki tabiya amma fa saboda mi kusan aka hana saboda in ta yarda ta zamna ita kahura ita musulma tare da kahuri duk ɗiyanta addinin mijin za su bi ko ba haka bane to ita kuma baki tabiya da aka rahasa ma musulmi su albeta kai musulmi ka armo ta baki tabiya ai dole ɗiyanka musulunci za su bi don addinin uba ya yi rinjaya ga addinin uwa galiban haka nan ne to haka ake bi haka ake tafiya haka ake tafiya amma matukar akwai mata musulmi ahlus sunna to ku samari ina za ku je ku ɗauko yan bid'a ai kamata ya ku ɗauki mata musulmi ahlus sunna wanda kuke da aqida guda ku tashi ku motsa wanda ba su da auren wannan ku je gidan ahlus sunna ku yi aure kowa ya ɗauko mace mai aƙida tun da farko ba ta zo maka wadda kasurguman guraye wanda za a kafa ma ba ta zo maka wadda ƙulle-ƙullen magunguna ba ta zo maka wadda canye-canye daman ka zaɓa ma ɗanka uwa ta kirki yadda rasulullah ya ce kamun ka yi arme ka zaɓa ma ɗanka uwa ta kirki kan ka je ka armi ɗiyar wani kasurgumin mushirki wanda ta kwankwaɗi bidi'a ko a kama duk sanda kake mata karewa yake annabi ya gaya maka irin matan da zaka aura ya baka zabi yace ana auren mace saboda abubuwa guda hudu haka ne tunkahul mar'atu li arba'in yace mine li jamaliha saboda kyanta ka ganta kawai tana da kyau kai saurayi ka taso ka ganta kyal shikenan kawai ka je ka aure ta to ana auren dan kyan amma ka sani kyan nan karewa yake eh ta kai shekara 40 45 ta kai shekara 50 ka gani ina kyan yana nan baya da ya tai kuma ha wali hasabiha ana arman mace saboda el babban gida ce na sabakinta ita babban fami ce wadda take ita ce masu ihtiram masu wasu daraja famikinta babban fami ce kuma mai daraja ana arman mace saboda wannan kuma ha wali maliha ana arman mace saboda dukiyarta za ta taimaka ma addinin Allah uku kenan ko kuma fa walidiniha ana arman mace saboda addininta annabi ne ya zana wannan abubuwan guda hudu duka ana arman mace saboda su amma sai ya zaba maka guda sai ya ce alaika bi zatin din na hore ka in zakka arma ka zaɓi mai addini ka zaɓi mai addini ita zakka arma in ji rasulullah saboda haka uwaye nike muku nasiha kowa ya sa iyan shi makaranta ta karanci addinin musulunci ta koyi addinin musulunci ta zamanto za ta din mai addini ta yi karatu ta yi addini kuma a samu ku samari duk ku tashi in za ku kuma ai matan ma ya kamata su gane duk wanda aka yi shashanci da ita a titi ba a armanta eh mana kai kai rau da ku yi shashanci ku iskanci da waje a waje ka zo ta kuma ta zama ita ce uwar iyalinka wanda za a zamna kuma a nemi aljanna tare ai sai ga ya bar ta yaji a mota mai addini ni dai a zaba mini wanda zata kula da ni a zaba mini mai addini ai mine ne ai mine eh mana ba ga wanda yazo yana neman ya arme yace so yake ya zabe a samu mishi fara doguwa mai addini mai kaza mai kaza wanda aka zo ana gama ya kalle shi ce wai kai kai wannan gare ka kai a cikin wannan abin da kake zana wannan da ka zana duka ko ni na samu ba na baka ba shi da aka zo nema a guri shi to wannan kenan Allahu a'lamu bi imanihim Allah shi ya san imanin su saboda azicci yake amma ku jarabta su idan ku jarabta su fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kuka gano gurin jarraba ta su mumunai ne to Allah ya ce fala tarji'uhunna ila al-kufa ka shaidu ka kuma da ma kabure su la hunna hillul lahum su matan wannan bisa halitta ba su koma gurin kafuran wala hum yahilluna lahun wala su kafuran bisa halitta ba a ce sun armu mumunai kun ga Allah ya roshe a qur'anance wannan sulhun wannan na cewa duk wanda ya zo a mai da shi an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu idan macen ta zo ta bar kawurin a can ta gudo Madina to wa atuhum ma anfaqu ku ba su abin da suka suka biya na sarakin sarakin ta in sun yi magana ma ku ba su kawai ko su yi magana Allah ta ku ba su sarakin su shikenan ita wannan ta zama cikin musulmai ku ba su sarakin su su kahuran wala junaha alaikum an tankihuhunna Allah ya ce ba laifi a gare ku da za ku iya auren su ma idan ataytumuhunna ujurahunna idan kuka biya sarakin su su wanda suka gudo suka zo gurin ku ba laifi wala tumsiku bi ismil kawafir amma ka shaidu ku kar ku bar igiya aure na mata musulmi sun musulunta tare da kawure kar ku bar wannan ismul kawafir Allah ya ce kuma me wasa alu ma anfaqtum kuma nan gurin wasa alu ma anfaqu an- wa- wasa alu ma anfaqtum wal yasalu ma anfaqu akiskin magana wasa alu ma anfaqu- anfaqtum yanzu kuma daga cikin ku ne musulmi matar ta kahurta ta tsere ta koma gurin kahurai to kuma a baku a baku sarakin sarakin ku wanda ku biya kuka yi wannan to a baku sarakin ku kuma in daga can ta gudo ta zo gurin musulmi ku ba su sarakin da suka biya suka suka, suka aure ta dalikum hukumullah kace wannan hukunci ne na Allah dalikum hukumullah wannan hukunci ne na Allah ya hukumu bainakum Allah yana hukunci tsakaninku da wannan wallahu alimun hakim ku sani Allah masani ne mai hikima na'am sai mi gaba وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون Allah ya ce wa in ja- wa in fatakum wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari in wani abu ya wuce muku daga matekunku zuwa ga kafur ga kafurai mata ne na musulmi ko kuma mata wani musulmi ce suna tare da shi sai ta kafurta sai ta tsere ta koma gurin kafurai kenan fatakum ku musulmi wani abun ya, ya tsere daga gare ku ko ilal kufar zuwa kafirai fa aqabtum kuma aka yi katari aka zo aka gwabza yaki da ku da su wanda ta koma in kenan ita matan musulmi ce ta tsere ta koma gurin kafirai kuma yaki ya gama musulmi da kafirai aka ci galaba akan kahuran aka samo ganima fai'i da dama aka samo ganima ta kahure saboda an ci su a yaki fa atau ladina zahabat azwajuhum mithl ma anfaqu to ku duba wannan wanda matan nasu suka tsere ku hudda a cikin ganima wannan ta yaki ku ba su kwatankwacin wata dukiya su je su yi aure don kasa zamna gwamnati kun gane bayanin ko suna da haƙƙi a cikin wannan gani mai a ba su wani abu saboda matansu sun tsere sun koma wurin kahure to a hudu a cikin yakin da aka ciyo kuɗin wannan a ba su kuɗin aure a ba su kuɗin aure su je su yi aure don kasu zamna suna gwabraye a ba su kuɗin aure Allah ya ce a cikin wannan kayan da aka samu mitil ma an faku a'a ba matan wanda suka gudo ba su shi bayanin wato musulmi ne musulmi sai wata macen ta kahurta ta musulmi sai ta tsere gurin wasu kahurai ta tsere ta bar musulmin ta tsere gurin kahurai ana nan a haka sai yaƙi ya gama wa'annan kahuran da wa'annan musulmin wanda akwai daga cikinsu musulmin matan da suka kahurta suka koma gurin gurin kahurai daga yaƙi ya gama kuma sai musulmi suka yi rinjaye a yakin aka kwato ganima wadda take ta ce daga wajen kahuran wannan to Allah ya ce in aka zo za a raba ganime a tambaya su waye matansu suka kahurta suka tsere wurin kahurai sai su huto da wani da wani da wani a cikin yakin wannan kayan da aka samu duk kowanne a cikinsu a bashi kuɗin aure ya je ya armi musulma yanzu ka fahimci mas'ala ko na'am su matan musulmi wanda suka zo a mata wanda suka baro kahurai suka zo wajen musulmi ai mun yi bayanin su Allah ta yi a jarraba su da fari famtahinuhunna Allah ya ce idan aka samo cewa lalle musulmi ne to kada a maida su wurin kahurai an an jarabta su jarabtawa wadda saboda Allah ya san abin da yake cikin zuciya amma a jarabta su a jarabta su a gani musulmi ne ko ba musulmi ba ne ba in aka jarabta su aka gano lalle musulmi ne Allah ya ce kal a maida su wajen kafirai a zamna tare da su kai ku aure su ma in- a wanda yake so ya aure su ya aure su a suturta su Allah ya ce su wannan bisa halitta ba ga kafirai su ma kafiran bai halitta ba a ce su suke arman musulmai kada ku maida su kun ji hukuncin guda biyu ne an fahimta da kyau ko to wa in fatakum shine muka ce shay'un min azwajikum in wasu mata daga daga in wasu daga cikin matakun ku suka gudu ilal kufari suka tsere gurin kafirai fa aqabtum kuma kuka yi uquba aka yi yaki kuka ci kahuran wannan da yaki fa atul ladina zahabat azwajuhum to wannan wanda azwajuhum wannan wanda matan su suka tsere suka tahi ku ba su mithlu ma anfaqu kwatankwacin abinda suka biya na sarakin wancan da kudin aure dai ku ba su su yi aure kar su zamna gwabraye ashe gwabranci bai da daɗi a ku ba su wanda imam ne mata shi ta mutu da sahi da marace ya yi aure aka ce ya imam ya kai haka kamar daman so kake ta mutu ya ce a'a yanzu ita ta mutu tana da mushi ni in yanzu na mutu zan je ma Allah ina gwabro ni zan ce ma Allah na je gwabro to kaga iya tsoro je ma Allah iya gwabro ya hace mi zan ce ma Allah ina je gwabro wa anfaqullah wa an wattaqullah ku ji tsoron Allah alladhi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah wannan wanda kuka yi imani zuwa gare shi ya ayyuhal ladina amanu Tashi.
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا na'am بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان na'am ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن na'am ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله na'am إن الله غفور رحيم Allahu akbar mun ji wannan gobe insha Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka da jin zatin ka dan iyawa ka dan kai ka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasar musulmi ya Allah wanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai da su masu neman jari Allah ka lullumka musu dukiyar su ya Allah muna roƙonka wanda suke taimaka ma addininka Allah ka lullumka musu dukiyar su bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين